إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 16 ga watan safar hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan tara 2021 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar a doktor mahmud ahmadu tahan hafizahullahu ta'ala wanda wannan shi ne zai zama darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mun shiga alfasul thalis fasali na uku wanda yake mana magana akan alkhabarul mardud labari wanda yake mardudi wanda aka mayar da shi labarin da yake wanda yake ba karbabbe ba wanda malai ya kasa shi mabhas guda uku akwai al-mabhasul awwal wanda zai magana akan ad-da'if akwai al-mabhasul thani wanda zai magana akan al-mardudu bi sababi saqtin min al-isnad sannan akwai al-mabhasul thalis al-mardudu bi sababi ta'anin fi rawi darussan mu da suka gabata mun ji al-mabhasul awwal mun yi karatu akan al-mabhasul awwal wanda shine ad-da'if wanda yake magana akan hadisi mai rauni kalmar al-da'if hadisi mai rauni ko khabar da'if wannan wato gamamman suna ne na dukkan wani hadisi duk wani khabar wanda yake mardud ne to zai shiga karkashin fadin ma'anar al-da'if duk wani khabar mardud bi ayyi sababin min al-asbab to zai shiga karkashin fadin al-da'ifu kenan kalmar al-da'if kalma ce mai faɗi ta kunshi duk wani khabar mardud kamar yadda mai baikuniya yake cewa a baikuniyarsa wa kullu ma ar-rutbatil husni qasr fa huwa ad-da'ifu ko fa huwa ad-da'ifu wa huwa aqsamun kufr ce wa kullu ma ar-rutbatil husni qasr duk khabar din da ya dawo ƙasa ga matakin hadisi hasan to fahuwa da'ifu to wannan shi ake cewa khabar da'if ya ce wa huwa akfamun kufur kuma shi kashe-kashe ne masu yawa yana duk wani kaso na khabar mardud zai shiga karkashin ma'anar da'if yana fata an fahimta to mun karanta menene hadisi da'ifi a darasin da ya gabata mun ji tarifinsa mun ji yadda yake samun fifiko mun ji menene auhal asani mun ji kuma misalinsa daga cikin littattafan hadisi mun ji hukuncinsa hukuncin ruwayarsa mun ji hukuncin aiki da shi har ma da mafi shaharar littattafai da aka wallafa wanda a can aka fi sa ran samun hadisi wanda yake za'ifi yau za mu tashi almabhasu thani haka ne almabhasu thani mabhasi na biyu wanda zai mana magana akan almardudu bi sababi saqatin min al-isnad khabar ɗin da aka mayar da shi ta dalilin saƙatin minal isnad wani da aka samu daga cikin isnadi ya faɗi saboda faɗuwa da aka samu daga cikin isnadi wani daga cikin mazajen hadisin da suke cikin isnadin ya faɗi babu shi an share shi to sai a mayar da wannan khabar ɗin saboda rashin sanin shi wannan da aka share wane ne me ya halayyarsa karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne rashin sanin wannan shi zai sa a mai da wannan khabar ɗin to a can baya dama ya gaya mana sababban da suke janyo khabar ya zama mardud biyu ne akwai sababin farko shine wato saqatun min al-isnad sababi na biyu shine ta'anun firrawi mun gane ko sababi biyu ne suke janyo khabar ya zama mardud ko dai a samu saqatun minal isnad wani daga cikin isnadin an share shi ya faɗi babu shi ko kuma a samu ta'anun firrawi suka a cikin rawun hadisin a soke shi to da shine ya ɗauki mabhas na biyu zai mana magana akan almardudu bi sababi saqtin minal isnad wato khabar ɗin da aka mayar da shi ma'ana ba za a karɓe shi ba ba za a yi aiki da shi ba dalilin da yasa kuma aka mayar da shi sababin shine saqtin minal isnad an samu na daga isnadin hadisin da da ya fadi aka share shi sai ya ce awwalan almuradu bis saqti min al-isnad abinda ake nufi da as-saqti min al-isnad faduwa daga isnadi wani ya zama ya fadi an share shi daga isnadi abinda ake nufi da wannan yace almuradu bis saqti min al-isnadi abinda ake nufi da wannan shine inqita'u silsilatil isnad sarkar isnadin ta cire wato isnadi kamar wani abu ne sarka an san sarka wani dan sarkan yana rike da wani yana sarkafa da wani wani yana sarkafa da wani ne da zaran an zo an raba wani dan sarkan da wani sai sarkan ta cire gida biyu mun gane ko shine ce inqita'u silsilatul isnad shine yankewar wannan sarka ta isnadi bi suquti rawin aw aksar amdan ta hanyar faduwar wani rawi guda daya ko fiye da rawi daya amdan da gangan ya zama wanda zai ruwaito hadisin da gangan sai ya cire wani rawi guda ɗaya ko guda biyu min ba'da ruwati aw min ghairi amdin ya zama da gangan aka yi haka daga wasu daga cikin marwaita cikin marwaita sai a samu wani da gangan ya yi haka ya share mutum ɗaya ko mutum biyu daga cikin isnadin aw an ghairi amdin ko kuma a wato ko kuma ya kasance ba da gangan aka yi ba daman ko ya zama da gangan yayi saboda wani dalili ko kuma ya zama ba da gangan ba ne kuskure aka samu ko wani abu irin wannan man fahimta min awwali sanadi aw min akhirihi aw min asna'ihi sawa'un kuma wannan faduwar an same ta ne a farkon isnadi aw min akhirihi ko can karshen isnadi aw min asna'ihi ko a tsakiyar isnadi awwalul isnad shine nan wato wajen masu ruwaya farkon isnadin isnadi ka ɗauke shi kamar wani abu ne da yake wata igiya ce da take rataye a sama ko wata sarƙa ce da take rataye a sama awwaluha shine nan inda yake kusa da mu masu magana akhiruha inda yake shine can kusa da manzon Allah akhiruha shine sahabi daga sahabi sai manzon Allah awwaluha kuma shine nan inda muke karshen wanda ya ruwaito hadisin shine akhiru awwaluha mun gane to sawa'un daga nan awwaluha ne aka samu an share mutum ɗaya ko biyu ko kuma akhiruha ne can a share sahabi ko tabi'i ko kuma tsakiya ne aka share mun gane kowanne ya faru yana da sunansa ya ce sannan suqutan zahiran aw khafiyan sannan sawa'un faduwar ta zamo faduwa ce ta zahiri ko boyayya akwai suqut zahir akwai suqut khafi akwai sharewar da da ka gani ana ganewa da wanda yake malamin hadisi da wanda yake ba malamin hadisi ba da yana iya gane a wannan isnadin an samu sukuti an gane an samu sukuti sukutu abin nan rawin au aksar an samu share wani marwaici ko fiye da haka misali bukhari ya ce an abi horera maulu bukhari ce an abi horera an rasulullahi kala kaza ka gani kowa ya san buhari ba tabi'i ba ne mutanen malamai sun sani malaman hadisi sun sani awam ma sun san wannan duk wanda yake ta'ammali da ilimi ko na fiqhu ko wani abu yana iya gane buhari bai zamani da da sahabbai ba to ya zai yi ya ruwaito hadisi daga sahabi to kaga wannan wato suqut ne ne zahir a bayyane suqut kike sannan akwai suqut khafi ta hanyar tadlisi an gane ko a yi suƙut kafi wani ɓoyayyen suƙudi wanda ba kowa yake gane shi ba sai malaman hadisi cikin malaman ma sai wanda suka zurfafa wajen ilalul hadis da sauransu to akwai akwai shi ma irin wannan suƙuti din ya zama suƙut ne kafi ɓoyayyen suƙudi ne wato an share amma a ɓoye ba kowa yake iya gane ba sai wanda yake malamin hadisi ne kuma cikin malaman ma ƙwararru su suke gane irin wannan mun gane wannan to shine ce suqutan zahiran aw khafiyan zai duk zai zai bayani a kansu kenan idan aka ce asaktu minan isnad abinda ake nufi da shi shine sarkar isnadi ta cire ta hanyar faduwar wani rawi daga cikin isnadin guda ɗaya ko fiye da ɗaya kuma ya zama an yi hakan da gangan daga cikin wasu marwaitan hadisin ko kuma ba da gangan ba a samu kuskure ko mantuwa kuma sawa'un wannan faduwar a farkon isnadin ne ko a ƙarshensa ko a tsakiyarsa sannan kuma faduwar ta zama a bayyana take ta da kowa yana iya ganewa ko a ɓoye take wadda ba kowa yake iya ganewa ba sai malaman hadisi mun gane wannan wannan shi ake cewa as-saqtu min al-isnad muna iya wucewa na biyu yace anwa'u saqt nau'ukan as-saqtu nau'ukan anwa'u saqti nau'ukan faduwar ko kayarwar ko jefarwar duk wanda ka faɗa daidai ne nau'ukan jefarwar a jefar da wani daga cikin marwaitan hadisin ba ambace shi ba wannan yana faruwa ta nau'i daban-daban to ga nau'ukan malam zai bayani yace ya tanawwa'u as-saqtu min al-isnadi bi hasabi zuhurihi wa khafa'ihi ila nau'aini huma yace wato jefarwa daga isnadi takan bambanta ta zamo nau'i nau'i bi hasabi zuhurihi wa khafa'ihi da gwargwadon yadda abin ya faru a bayyane ta da kowa yana iya ganewa wa khafa'ihi ko kuma ya zamo ya faru ne a ɓoye ba kowa yake iya ganewa ba sai manyan malaman hadisi to da gwargwadon wannan wato jefarwan yakan rabu ila nau'aini zuwa gida biyu mun gane ko da gwargwadon wannan da gwargwadon bayyanar faduwar ko boyuwarta in a bayyana ne kaga kowa yana iya ganewa in a boye ne kuma sai manyan malamai suke ganewa to da gwargwadon wannan sai a kasa a saƙutukin gida biyu jefar da rawi ɗaya ko fiye da ɗaya ana iya kasa shi gida biyu huma wanda su ne kamar haka alif saktun zahirun wato jefarwa wadda take bayyane na zaɓi kalma kawai da ta yi min daɗi ne kai kana iya ambaɗan abin da ka ga dama ko ka ce jefarwa ko ka ce kayarwa ko ka ce sharewa ko ka ce gogewa ko ka ce cirewa ko yankewa ko duk abin da ka faɗa ko yankewa ne kawai ina zaɓen kalmar da ta yi min daɗi ne in faɗa an gane ko da haka sabtun zahirun akwai wato jefarwa wadda take ta zahiri wa hazan nau'u min as to irin wannan nau'i na jefarwar yashtariku fi ma'rifatihi al-a'immatu wa ghayruhum yana yin tarayya wajen sanin sa ana yin tarayya wajen sanin irin wannan kayarwar al-a'imma tare da manyan malamai wa ghayruhum da wanda ba manyan malamai ba mana irin wannan asaktu zahir din ko saktun zahir din da wanda suke a imma ne manyan malamai ne a ilimin hadisi da sauran ilmummuka na addini da wanda ma ba hakan suke ba duk an yi tarayya wajen gane shi ana iya ganewa mun gane ko da haka da wanda yake babban malami ne yana cikin imam ne min al'a'imma da wanda yake baya daga cikin al'a'imma duka wannan sakatkin wannan jefarwan takan bayyana a gare shi ya gane a nan an share wasu daga cikin marwaita hadisi ko wani daga cikin marwaita hadisi min al-mushtaghilina bi ulum al-hadis daga cikin masu shigaltuwa da ilimin hadisi cikin masu shigaltuwa da ilimin hadisi akwai a'imma akwai wanda ba a'imma ba to da a'imma da wanda ba a'imma ba duka suna ganewa saboda abu ne da yake zahiri wa yu'rafu hadha as-saqtu min adami at-talaqi bayna ar-rawi wa shaykhihi kuma akan gano irin wannan jefarwar daga rashin haduwar marwaici da wanda ya yi ruwaya daga gare shi ma'ana malaminsa ya zama a tarihi an tabbatar da cewa ba su haɗu ba imma li'annahu lam yudrik asrahu ko dan kasancewarsa shi marwayicin bai riski zamanin wanda ya ruwaya daga gare shi ba ma'ana kafin a haife shi ma watakila ya rasu ko ba su yi zamani ɗaya ba kuma gane kamar da ni misali ɗazu da bukhari ya ruwaya daga abi ya ce abi huraira ya ce manzo Allah ya ce misali kun gane ko to kaga wannan ai ba su zamani ɗaya ba to ana iya ganewa ta wannan hanyar imma li annahu lam yudrik asrahu aw adraka asrahu lakinnahu lam yajtami bihi ko kuma ya da suke zamanin sa amma kuma tarihi ya nuna ba su taba haduwa ba tarihi ya nuna ba inda suka haɗu mun gane ko wa laysa lahu minhu ijaza وليس له منه إجازة ولا ولا ولا وجادة sannan kuma shi wannan da ya ruwaya daga wancan ɗin ba ya da wata ijaza da ya samu daga gare shi ko wijada to ijaza da wijada zai zo da bayanin su a can babi a wani a wani babi da zai kulla can gaba zai kawo bayani bayanin su filla filla babi a babin turuq at-tahammul wa menene wasiyar al-ada zai kawo shi a can yayi lamba nan kasa ubi lambar maga me zai ce yace al-ijazatu abinda ake nufi da ijaza shine al-iznu bir ruwaya ayi izini cewa ayi ruwaya ayi izini da ruwaya wa qad yahsulu ar-rawi alaiha min shaykhin lam yaltaqi bihi to irin wannan ijaza din marwaici zai iya samunta daga malamin da bai hadu da shi ba ya samu ijaza daga malaman da ba su taɓa haɗuwa ba ka an ya ƙula shaiku kamar shi malamin ya ce ahyana a wani lokaci ya ce a jasto ruwayata masmu'ati li ahli zamani na ba da dama a ruwaici duk abin da aka ji daga gare ni ga 'yan zamani na duk wanda na yi zamani da su to na ba su dama su ruwaici abin da aka ji daga gare ni kun gane to kaga in kai kana dan cikin dan zamanin sa kaga kai ma kana cikin wanda aka ba wannan ijaza din tunda kai ma dan zamanin sa ne kun yi zamani daya amma ba ku hadu ba amma shi ya bada ijaza kana cikin ya bada ijaza wa yan zamanin sa kai kuma kana daga cikin yan zamanin sa to kana iya ruwaya daga gare shi ta hanyar ijaza wal wijada ita kuma wijada bi kasri waw ta hanyar yi wa wawun din kasara an yajida an yajida rawi kitaban li shaykhin min ash-shuyukh يعرف خطه ويعرف خطه shi marwaicin ya samu wani littafi daga cikin littattafan malamin da ya ruwaya daga gare shi wanda shi malamin an san rubutunsa ko kuma shi mai ruwayar ya san rubutunsa da ya ga rubutunsa ya sani ya saba ganin rubutunsa da aka ya gane wannan rubutunsa ne ko kuma mutane sun san rubutunsa ana gani ana iya gane wannan rubutun malam wane ne to sai ya samu wannan rubutun nashi a rubuce ya rubuta hadisai ga sunan a rubuce fa yarwi ma fi zalika alkitab an shaykh to sai ya ruwaito abin da yake rubuce a wannan littafin daga wannan malamin to wannan shine wijada yace wa sayati tafsiru tafsiru bahs al-ijazati wal wijada fi babi turuq at-tahammul wa siyagh al-ada yace karin bayani filla filla zai zo idan mun je babi na hanyoyin da ake karban hadisi da kuma sigar da ake bayar da shi to mutum yana iya samun yarwa daga malami ta wa'in hanyoyin guda biyu ko ijaza ko ijada in ba haka ba to idan ba su taɓa haɗuwa ba mun samu hanyar da za mu ce nan an samu saktun an share tun da ba su haɗu ba to nan lalle akwai daga wanda ya ji ba a wajen wannan malamin ba tun da bai haɗu da shi ba to a wajen waye ji babu dai ijaza bala mu ce ta hanyar ijaza ne babu wijada bala ta mu ce ta hanyar wijada ne to a wajen waye ji kenan dole ya ji a wajen wani to wannan din wane ne ya share shi to nan sai mu gano akwai saktin an jefar da wani rawi mun fahimta da haka yace lizalika yahtaju al-bahithu fil asani ila ma'rifati tarikh ruwat duk wanda zai bincike a cikin isnadai to yana buƙatuwa zuwa ga sanin tarihin marwaita kowane rawi ka san tarihi kai ilimi na rijalul hadis kowane marwaici ka san tarihinsa lokacin haihuwarsa lokacin mutuwarsa zuwa ya zamani da sauransu li'annahu yatadammanu bayana mawalidihim wa wafayatihim wa awqati talabihim domin a cikin tarihin su din da malamai suke rubutawa malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan ilimi ne na musamman ilimi na rijalul hadis idan ka karanta to zaka samu a cikin wannan tarihin yana kunshe da wato bayanin lokacin haihuwarsu kowanne za a yi bayanin lokacin haihuwarsa wa fayatihim da lokacin mutuwarsu wa auqati talabihim da lokutan da neman iliminsu a lokacin da suka yi gwagwarmayar neman ilimi wa irtihalihim da lokutan da suka yi ta yawace yawacen neman ilimi mun gane ko duka za a ba da labari wane ya yi yawo wajen neman ilimi ya je ƙasa kaza ƙasa kaza ya je gari kaza ya je gari kaza kenan anan za ka iya gane ya haɗu da malam wane ko bai haɗu da shi ba ya yi yawo asalinsa mutumin abin nan kufa ne amma ya je basra ya je bagdad ya je misir ya je madina ya je sham misali a wajen neman ilimi kenan in yayi ruwaya daga mutanen wannan garin to ana iya gane wato ainihin cewa babu abin nan babu saktun musamman in mun tafi akan abin nan din sharadin muslim shi yana sharɗanta zamani in an yi zamani shi kenan bukhari ne yake sharɗanta sai an tabbatar da haɗuwarsu mai yi wannan bayanin a baya to kenan yana da kyau wa gairi zalika da wani wannan duka mutum zai samu a cikin littattafan tarihi na rijalul hadis zai samu wa'ina abubuwa duka game da kowane rawi to ana za ka iya gane wannan rawin ya haɗu da wannan ko ba su haɗu ba saboda ga lokacin haihuwarsu ga yawace yawacen da suka yi ga gugurmin neman iliminsu da sauran abubuwa game da wannan da maganun da malamai suka yi a kansu duka za ka samu sannan sai ka iya bincike a cikin isnadi duk wanda bai karanci ilimi na rijalul hadis ba ba zai iya bincike a cikin asanid ba yace wa qad istalaha al ulama al hadith wa qad istalaha ulama al hadith ala tasmiyati ala tasmiyati saqt al zahiri bi arba'ati asma yace malaman ilimin hadisi sun sanya istilahi wani yare nasu wani salon zance nasu ala tasmiyati saqt al zahir wajen yiwa as-saqt al zahir suna bi arba'ati asma wato sai musu istilahi da sunaye guda hudu kowane suna idan an ambace shi ta to an san wani irin saqat ne an san wace irin kayarwa ce duka nan muna magana akan asaktu zahir mu kiyaye to sunaye guda hudu suka yi kowanne idan aka ambaci sunan suna iya gane ta ina ne aka samu sakat kin ta sama ne ko ta ƙasa ko ta tsakiya ko kaza da gwargwadon yadda suka yi istilahi bi hasabi makani sakti wannan kuma sunan kowanne suna an yi shi ne da gwargwadon gurin da aka samu faduwar gurin da aka samu mai jefar da rawun a sama ne ko tsakiya ko ƙasa au adadin ruwat ko kuma adadin wanda aka marwaita a ruwatun lazina adadin ruwatun lazina sakatu ko kuma da gwargwadon adadin marwaitan da aka jefar mutum ɗaya ne ko biyu an gane ko in mutum ɗaya ne akwai suna in mutum biyu ne shi ma dai akwai istilahi da suka yi akan wannan wa hazihil asma'u to wa'annan sunayen da suka yi هي سوني المؤلق أكوي المؤلق أكوي المرسل أكوي المعضل أكوي المنقطع وانا دكا سونا يني نانو أكن سقط ظاهر وإن ننقو داهولو ina fata an fahimta kowanne daga cikin wannan hudun abu ne da yake bayyane sakat ne zahir malaman manyan a'imma suna ganewa wanda ba ba a'imma a ilimin hadisi suna iya ganewa ba na biyu saktun hafi ɓoyayyar jefarwa an share wani ko an jefar da shi amma a ɓoye ba kowa yake iya ganewa ba wa haza la yudrikuhu illa al-a'immatul al-huzzaq wannan ba wanda yake gane irin wannan jefarwar sai manyan malamai hazikai sai a imma jagorori a ilimin hadisi kuma hazikai masu hazaka almuttali'una ala turqil hadisi wanda suke tsinkaye akan duk hanyoyin hadisi kowace hadisi sai an bi diddigin sa ta wace hanya ya fito da hanyoyin sa hanya nawa gare shi wanda suke tsinkaye game da wannan wa ilal wa ilal asani ala turqil hadisi wa ilal al asani da kuma illolin isnadai masu bibiya su gano wannan isnadin wace illa gare shi wanda suke da wannan ilal hadis yace walahu tasmiyatani wa huma to shi wannan asaktul khafi yana da sunaye guda biyu da suka yi masa na istilahi na farko almudallas shine almudallas wanda aka yi tadlisi an gane ko ya share shi sai ya ruwaya daga wanda yake sama da shi da an man faɗa ko a cikin a cikin bai kuniya mun karanta shi wa ma ata mudallasan nau'ani sai ya ambata wanda za a share a share marwaci sai ya ruwaya amma faqahu bi an wa an sai ruwaya daga wanda yake samansa da an ko an to in mun zo can zai kawo gaba a kansa za mu yi bayani a kansa sana akwai almursalul khafi hadisi mursal ne amma me amma khafi mursal khafi wato mursal ne ɓoyayye hadisi ne mursal wato kai irsalin hadisi zuwa ga wani da yake samanka amma a ɓoye ba kowa yake iya ganewa ba mun gane sai wanda suka zurfafa idan mun je kowace gaba malam zai bayani akan malam zai bayani akan yayin abin yake faruwa da yanzu ba sai mun faɗa ba sai ce wa ilaika بحث هذه المسميات الستة وإليك بحث هذه المسميات الستة يتكربقى بحثي إليك وأن اسم فعل أمر ne fa'ilin sa mustatir taqdiruhu anta ba'tha zai zama maf'ul bihi ne karka sa masa damma wa ilayka ba'tha hadhihi al-musammayat as-sitta je karbi ga bahasin wa'annan abubuwa wa'annan musammayat guda shida wannan istilahi da malaman hadisi suka yi ma wa'annan hadisai guda shida ga bayani akan sunan filla filla mufassala ala tawali za a rarrabe maka su filla filla ɗaya bayan ɗaya mu ɗauki na farko bai da yawa ya ce almu'allaku na farko akwai almu'allak ai guda shida ne kuma zai kawo su jere almu'allak almu'allak yana daga cikin almardud bi sababi saktin min al-isnad ko bi sababi saktin fil isnad kuma saktin zahir yana daga ciki wanda aka mayar da shi ta dalilin wato jefarwa da aka samu a cikin isnadi kuma jefarwa ta zahiri ta'arifuhu awwalan ta'arifuhu na farko ta'arifinsa ألف لغة اللغة هو اسم مفعول المؤلق اسم مفعول من ألق الشيء بالشيء دقا يا رات يا أبو دا أبو يا رات يا وني أبو دا وني أبو أي ناطه وربطه به معنى يا رات يا شيء دورا شي دشي وجعله مؤلقا يما يد شي أراتي kamar ragaya kun san ragaya ko maratai kun san kai baka san shi ba kai dan birni ne sai dan kauye akwai ragaya da ake ratayawa a jikin ɗaki sai ana sa ƙwarya ciki ko kaya ragaya ka san ta wasu mocan maratai muke ce mata wani guri kuma su ce mata ragaya yawwa to sai a mai da shi kamar ragaya shi ne mu'allak hadisi ya zama a rataye zan ƙasa an share ba mutane can sama ne mutanen suke ya zama kamar a rataye daga sama ke wasu mai haza هذا السند مؤلقا wannan sanadi an kira shi da suna mu'allaq bi sababi ittisalihi bil jihati al ulya faqat saboda ya zama muttasil ne daga sama kawai wan ko wan qita'ihi an jihati dunya amma ta nan bangaren kasa ya yanke daga nan kasa ya yanke an share mutum ɗaya ko biyu daga kasa to ya zama arata yake nan fasara ka shay'il mu'allaqi bi saqfi wa nahwihi sai zama kamar abin da yake rataye da gini da rufin sama kamar abin da aka rataya shi kamar wannan bantikin ba ga banti na sama mu ba to kaga ai a rataye take da da jikin rufin wannan daki da muke ciki amma daga ƙasa ai ba komai da take abin nan to haka shi ma sai zama kamar a rataye fasara ka shay'il mu'allaq bi saqfi wa nahwihi to shi yasa aka kira shi mu'allaq wato hadisin da yake rataye wanda nan sama an share rawi ɗaya ko biyu ko sama da haka wannan aluga kenan ba istilahan ma huzifa min mabdai isnadihi rawin fa aksar ala tawali yace wanda aka share wanda aka share ma huzifa min mabdai isnadi wanda aka share wani rawi ma huzifa min mabdai isnadihi rawin fa aksar wanda aka share rawi ɗaya ko sama da ɗaya daga farkon isnadin min mabdai isnadihi daga farawar isnadinsa daga ƙasa kenan kuma alat tawali ya zama mutumin wanda aka share ɗaya ko biyun ko uku a jere da juna ba a samu abin nan ba su zama a jere da juna ina fata an gane ya zama wanda aka share in mutum ɗaya ne ko biyu in mutum biyu ne su zama a jere kada ya zama misali a ce isnadi yana da mutum biyar sai a ce to an share lambar ɗaya amma akwai lambar biyu an share lamba uku to wannan bai zama mu'allaq wannan ba mu'allaq bane kaga mutum biyu aka share amma ɗaya daga ƙasa an share lambar ɗaya sannan kuma aka tsallake lambar biyu sai aka share lambar uku to kaga wannan bai zama ba mu'allaq bane wanda zai zama mu'allaq ya zama lamba guda biyar ne rawin guda biyar ne sai aka share lambar ɗaya da lambar biyu kun gane in ma uku ne da lambar uku alat tawali jere to shi da yake zama mu'allaf mun gane na biyu saniyan min suwarihi daga surorinsa alif an yi zafa jami'u sanin a share gaba ɗaya isnadin sun mai yuƙalu sannan sai a ce masalan alal misali ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza manzan Allah su sanama ya ce kaza to kaga wanda yace manzo Allah yace kaza bai zamani da annabi ba kaga gaba ɗaya ya share isnadin bai bar kowa ba kawai sai ce annabi ya ce kaza to wannan hadisin nashi ya zama mu'allaq amma ga wanda ya sharɗanta ambaton isnadi ga wanda ya sa sharaɗin shi zai kawo hadisan tare da isnadinsu to shi ne idan ya yi irin wannan sai a ce wannan ka kawo mana hadisi mu'allaq mun fahimta amma ire-iren mu masu wa'azi idan ka ce za ka yi ta ambaton isnadi sai ɗan awaka ta cinye kana ta haddasa na haddasa na haddasana wani haddasana wani haddasana wani haddasa kaga duk sai lokacin ka ya kare kana haddasana to da yake mu kawai karatun ne so muke mu yi hujja da hadisin sai mu share isnadin sai mu ce manzon Allah ya sallallahu alaihi ya ce ko kuma mu ambaci sahabi kawai mu ce daga Abi Huraira manzon Allah ya ce kaza daga Abi Huraira ko daga daga Ibn Abbas ko wani irin wannan manzon Allah ya ce kaza to kaga wannan inda mun sa sharadin isnadi za mu kawo isnadi sai zama mu Allah amma mu ba ba mu sa wannan sharadin ba shi yasa in mun kawo hadisin karshe sai mu ce hadisi ne sahihi wani ya fitar da shi wani ya fitar da shi albani ya inganta shi kaza kaza kaza kaza shikenan sai ka samu amintuwa cewa hadisin ingantacce ne saboda ba mu maka sharadin cewa za mu kawo maka shi da isnadi ba amma duk wanda ya sa sharadin zai kawo hadisan da isnadan su to dole idan yayi irin wannan sai a ce hadisin wannan ya zama mu'allaq gane ba nabi wa minha an yuhzafa kullu al-asanid illa as-sahabi a share dukkanin isnadin sai sahabi kadai za a bari au illa sahabi wa tabi'i ko kuma sai dai a bar sahabi da tabi'i kadai shi ma dai menene wannan shi ma dai mu'allaq ne ka share duka sai ka ambaci tabi'i sai ka ambaci tabi'i da sahabi da manzan Allah to shi ma wannan ya zama mu'allaq yayi lamba kasa ya ce ka duba sharhin nuhbatul fikr wato sharhun nuhba nuhbatul al-fikr shafi na 42 misaluhu wato thalisan na uku misaluhu a misalinsa ma akhrajahu al-bukhari abinda imam al-bukhari ya fitar amma nan ana kamata ya ce mu'allaqan dan inda buhari ya kawo hadisi mu'allaq dole sai an fada ma akhrajahu al-bukhari mu'allaqan ya kamata a sa kalmar mu'allaqan sannan kuma mu sani duk hadisin da bukhari ya kawo mu'allaq to baya karkashin sharaɗinsa ya kawo shi ba tare da sharaɗinsa ba mana baya ƙarƙashin sharaɗinsa laisa dakhilan tahta shartihi don kuwa wannan ba a sa shi ƙarƙashin sharaɗin da ya yanke inna ma dai zai kawo shi ne saboda wani dalili amma baya baya ƙarƙashin sharaɗin da Buhari ya sanya to akwai wanda akwai hadisin da Buhari ya fitar fi muqaddimati babu ma yuzkaru fil fakhzi wato a muƙaddimar babi da ya kawo a muƙaddima daman da ya kawo babin sai ya masa muƙaddima to a muƙaddimar babin abin da ake ambatowa dangance da cinya ko katattara cinya wannan abin da malamai suke ambatowa game da hukuncin cinya ko ka ce mata katattara ko katarya duk ana faɗanta da hausa to a wannan babin ya ce wa ƙala abu musa bukhari kai tsaye sai ce abu musa al'ashari kenan ya ce ghattan nabiyu sassara rukubatahu hina dakhala usmana hina dakhala usmanu ya ce ghattan nabiyu sassara rukubatahu annabi ya rufe sallallahu cinyarsa hina dakhala usmanu a lokacin da usmanu ya shigo bukhari ya ce qala abu musa al'ashari abu musa al'ashari ya ce kaga bai zamani da shi ba haka hadisi ne mu'allaq amma da yake ya kawo shi da siga ta jazm qala abu musa al-ash'ari ba ce hukiya bai ce hukiya an abi ko qila an abi musa al-ash'ari ko ruya bai kawo shi da siga ta tamridi ba sai kawo shi da siga ta jazm to wannan ya nuna hadisi ya inganta zuwa ga abu musa al-ash'ari ko da bai faɗa ba ya inganta zuwa gare shi to wannan hadisin bukhari ya kawo shi mu'allaq ya yi lamba ta biyu ce al-bukhari ya kawo shi cikin kitabus salat juz'i na farko shafi na 90 فهذا حديث مؤلق ما لا يتشكاك وانا حديث مؤلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي طب البخاري شافي دكا إسناد حديث إن بند صحابي وهو أبو موسى الأشعري وانا شيني أبو موسى الأشعري تو وانا شيني مثال حديث مؤلق بنغاني رابعا حكمه نهره كنشنسا الحديث المؤلق مردود حديث مؤلق أبن ما يرواني أنا ما يدشي باء كربانسا li'annahu faqada shartan min shurutul qabul saboda ya rasa wani sharadi daga sharuɗan karba wani sharadi ne wa huwa ittisalus sanad shine me saduwar isnadi ya rasa wannan mun gane ko muka ce kuma al-khabar mardud kamar da ya faɗa mana a can baya da ya zo mana ta'arifin khabar mardud in ba ku manta ba cewa al-khabar mardud huwa alladhi lam yatarajjah sidq al-mukhbir bihi shine wanda gaskiyar wanda ya bada labarin ba ta rinjaye ba wa zalika bi faqdi shartin aw akthar min shurut al-qabul wannan kuma yakan faru idan an rasa sharadi ɗaya ko sama da haka daga sharuɗan karɓa lokacin da ya zo zai ta'arifin khabar mardud haka ya gaya mana a can baya to nan ko an rasa wannan an rasa wani sharadi guda daya wani sharadi ne ittisalus sanad mai baiquniya yace hadisi sahihi daga cikin sharuɗan sa mattasal isnaduhu wa lam yashizza aw yu'ad kenan da shi ma aka fara awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu na farkon su shine hadisi sahihi waye hadisi sai wanda isnadin sa ya sadu to wannan an share mutum daya ko biyu kaga lam yattasil isnaduhu daka bai ya rasa wannan sharadin shi da yace wa zalika bi hasfi rawin aw aksar min isnadihi wannan yakan faru ta hanyar share wani rawi ko fiye da rawi daya daga isnadin sa ma adami ilmina bi hali zalika al-mahzuf tare da rashin sanin mu ilimin mu gaba da wannan da aka share kenan da za a ce mun san wa aka share sai muka bincike shi muka ga mutunan kirki ne shikenan sai mu karbi hadisi mun gane ko kamar yadda mu'allaqat na bukhari malamai sun bibiye su wa'annan da bai kawo bai share suka suka kawo su kenan in an duba an ga karbabbu ne shikenan sai a karbi hadisi shine ma malai yake cewa ma'a adami ilmina bi hali dhalika al-mahzuf ya zama ba mu da ilimi akan halayyar ko halin wannan da aka share amma inda zai kasance an share shi amma mun san wane ne isnadin sananne ne an riga an san shi kai ne baka da bukatar ka kawo shi saboda wani dalili ko wani abu irin wannan ko kuma wanda ka share ɗayan ko biyun an riga an san su karɓaɓɓu ne sai a karɓi hadisi in ba karɓaɓɓu ba ne kuma ba za a karɓe shi ba daman abin da ya sa ba za a karɓe shi ba in ba a san waye aka share ba saboda ba a san halin su ba wanda aka share wane ne karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne kenan ba za a karba ba sai an san shi to in an gano shi aka san cewa karbabbe ne shi kenan sai a karbi hadisi mun gane khamisan na biyar hukumul mu'allaqat fi sahihaini hukuncin hadisai da aka kawo su mu'allaqat a cikin bukhari da muslim yace hadha al-hukmu wannan hukuncin wa huwa anna al-mu'allaqa mardudun abinda muka ambata a can baya muka ce hukmuhu al-hadithu al-mu'allaqu mardudun to wannan hukuncin da muka ambata wa huwa anna al-mu'allaqa mardudun هو للحديث المؤلق مطلقا na ana magana akan hadisi mu'allaq a sake a gane mutlaq ba tare da an kayyade na wani ko wani ba lakin idza wujida al mu'allaq fi kitabin iltuzimat sihhatuhu ka sahihaini fa hadha lahu hukmun khas amma idan aka samu hadisi mu'allaq a cikin wani littafi wanda aka lazimta ingancinsa wadda wato dole zama ingantacce ko kuma mai shi ya sanya sharaɗin duk harisan da zai kawo a ciki ingantattu ne ya sa sharaɗin siha to sai muka samu hadisi mu'allaq a cikin irin wannan littafin kasahihai ne kamar misali bukari da muslim sun sa sharaɗin inganci fa hadha lahu hukmul khas to wannan mu'allaq din zai samu wani hukunci da yake bance shi wanda zai bambanta shi da sauran mu'allaqat an gane ko ya tiƙad marrabina fil bahsi sahihi ya riga ya shuɗe a gare mu a wajen bahasan hadisi sahihi ya yi lamba ƙasa ya ce wa faƙara ta sha ɗaya wahiya wadda wato abin da ya shuɗe ɗin shine ma huwal mahkumu bi sihhatihi min ma rawahu shaykhani mun karanta wannan wanda shine menene abin da yake an hukunta ingancin sa daga cikin abin da Bukhari da Muslim suka rawaito to a can mun ambaci wannan sai ce wala ba sa bit tazkiri bihi huna ba laifi mu dan sake tunatar da shi anan wa huwa wanda shine anna lallai wato alif ma zukira bi sigatil jazm duk abin da aka ambace shi da siga ta jazm siga ta tabbatarwa ka kala kamar a ce kala kamar yadda shi bukhari ce kala abu musa al-ash'ari kaga da kala yace siga ta jazm ko a ce wa zakara fulanu wa haka fulanu wani ya hakaito fa huwa hukmun bi sihhatihi anil mudafi ilai to wannan akan hukunta ingancin hadisin zuwa ga wanda aka raba mashi da bukhari yace kala abu musa al-ash'ari to za a hukunta hadisin cewa ya inganta zuwa ga abu musa al-ash'ari mun gane ko saboda ya ambace shi da siga ta jazm ba wa ma zukira bi sigati tamrid amma wanda aka ambace shi da siga ta tamridi risha ta wato siga ta rashin tabbas ka kila kamar a ce an ce wa zukira an ambato wa hukiya an hakaito falaysa fihi hukmun bi sihhatihi an al mudaf ilayh to babu hukuncin inganci a cikin hadisin zuwa ga wanda aka raba shi shi kansa wanda ya faɗa bai yanke maka cewa ya inganta zuwa gare shi ka je ka yi bincike kenan bal fihi sahihu wal hasan wad da'if duk wanda aka kauce da siga ta tamridi a cikin littattafan da aka yi musu sharadin inganci amma kuma sai suka kauce da wannan sigar to ba su yanke ingancin sa zuwa ga wanda suka jingina wa shi ba don ka kenan ana iya samun ingantacce a ciki ana iya samun hasan ana iya samun da'ifi bincike ne zai nuna lakin laysa fihi hadisin laysa fihi hadisun wahid sai dai ba a samun hadisi wato mai rauni kwarai a ciki ko da an samu da'ifi to raunin baya da baya da tsanani za a iya hada shi da wani hadisi su taimaka ma juna za a iya karfafa shi da mutaba'a za a iya karfafa shi da me ya samu ya samu shaida ya samu shahid da zai karfafa shi ko ya samu mutaba'a bai zama wahin mai rauni lujudihi fil kitabil musamma bis sahih saboda samuwarsa a cikin littafin da ake kiransa sahihi sai ce wa tariqu ma'rifati sahihi min ghairihi kuma hanyar tantance wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce ba huwa al-bahsu an isnadi hadha al-hadith shine sai mu koma mu yi bincike game da isnadin wannan hadisin da shi malami ya kawo wal hukmu alaihi da kuma yin hukunci alaihi a kansa bima yaliqu bihi da abin da ya dace da shi in mun binciko isnadin muka gano sahihi ne kaga shikenan in mun gano hasan ne shikenan in mun gano da'if mun gano da'ifi ne shikenan saboda mai ruwayar ya kawo shi da siga ta tamridi sai mu koma mu yi bincike mun gane yayi lamba kasa yace qad bahatha al ulama fi fi al mu'allaqat allati fi sahih al bukhari malamai kuma sun koma sun yi bincike game da mu'allaqat wanda suka zo a cikin sahih al bukhari wa zakaru asanidaha al muttasila suka ambaci isnadansu wanda suka sadu ya ce wa ahsana man jama'a zalik wato mafi kyan wanda ya hada wanda ya hada irin wa'annan isnadan huwa al-hafiz ibn hajar shine hafiz ibn hajar fi kitabin a wani littafi sammahu taghliq at-ta'liq a wani littafi da ya kira shi da wannan sunan toshe ta'liqi taghliq at-ta'liq an gane kenan hadisin da ya zama mu'allaq shi kuma sai ya wassala shi mu'allaqat na bukhari sai wasala su kawo isnadin su haƙar shi kenan wani littafi ne mai kyau tagliqut taliq yana ɗalibin ilimin hadisi yana da kyau ya same shi to da wannan muka zo ƙarshen bayani akan nau'in farko ko al-mu'allaq in muka zo sai mu tashi mursal saboda lokaci ya ƙure subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah